أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الله بهذا المحضر وإطاعته بنظرة تحسين الله بالظفر الحمد لله حضر شقبامه جاغورمه مولمه شمال إسحاق hadarar anguwansa babanmu malam ibrahim da kuma shugaba mai girma sai di malam aminu ibrahim arab da dukkanin ɗan uwa waɗanda suke zazzaune a wannan guri albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu na gode wa allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kawo mu wannan lokaci watan rajar mai albarka wata mai girma watan Allah tabaraka wata'ala kamar da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam dukan watanni ma watannin Allah ne ba wani wata da ba na Allah ba amma tare da haka saboda ƙarin fifiko da wannan watan ya samu abun Allah din manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cewa watan rajab watan Allah ne watan sha'aban kuma watan sa shi sallallahu alaihi wasallama kamar da kuma watan ramadan watan al'ummar sani domin gode Allah Allah ya kawo watan Allah kuma watan Allah watan saukar babban bawa na Allah maulamu shehu ibrahim ya sarzi Allah wa anhu wanda alhamdulillah duka muka jike sharaf a cikin albarkarsa muka jike sharakab a cikin failarsa Allah ya kara danna mu ciki barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarkar shehu ibrahim Allah ya ba mu ikon koyi da ayyukansa Allah ya ban ma almajiransa na hakika ba na da'awa ba albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam in gode wa Allah gashi yau mun zauna muna khatama ta karatun da muka yi na fasar diwanin tafsir usuli ila hadathar rasul wanda alhamdulillah wannan diwanin tafsir usuli ila hadathar rasul shi ne diwani na farko daga cikin diwanin da shehu radiyallahu anhu ya ajiye a wannan diwani a wannan littafi nasa wato wayanda suke cikin yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin su guda takwas kuma da wannan ne zai zama mun yi khatamar diwanan gaba ɗayan su a wannan shekara alhamdulillah shekara takwas kenan da muka soma wannan kokari na wato in wata rajab ya zama raya watan gaba ɗayan sa da irin wannan karatu da muka yi mun fara daga ƙasa wato daga diwanin a sayar kalbi muka taho muka yi sayarwa sama sama sama sama har gashi alhamdulillah muna hatama ta diwanan gaba ɗaya su tumun gode Allah da Allah ya sa muka ga wannan wato munasaba mai albarka kuma muna fata Allah albarkace mu da wannan diwani da shehu radiyallahu anhu kuma Allah albarkace mu da abubuwan da muka karanta a cikin sa barka annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah a yin wannan fasara ta diwani a cikin watan rajar mun kalli munasaba ne guda biyu munasaba ta farko wato cewa a cikin watan aka haifi shehu ibrahim shi mai diwani kuma muna son mu dinga yin mori da shehu dama kuma ana yi to amma mu ɗauki watan gaba ɗaya ya zama ma mun yi mori da shehu a cikinsa sai mun ga mu karanta diwaninsa mun karanta diwaninsa asida kasida muna yi muna yi muna ƙarshen watan wanda muke yi kenan ranar ƙarshe kuma ta sai mai walima gaba ɗaya mun yi mawarci shehu ko mun yi hatamar diwani manasaba farko ke manasaba ta biyu wato mun ga cewa kamar yadda magabata ko manya suke faɗa diwanin nan da shirar zallanu ilimai ne da yawa a cikinsa kamar yadda ake kokarin nan tafsirin alkur'ani idan wata ramadan ya zo malamai suna ganin cewa dalilin da yasa ake yin tafsirin alkur'ani a ramadan ko da yake ya halatta a yi shi kowane lokaci amma dai an bari sai ramadan ya zo a yau me yasa saboda a watan ramadan aka saukar da alƙur'ani shi yasa an watan ya zo kuma zalla sun sallama an samu hadisi cewa jibril yana zuwa gurinsa a duk shekara a watan a ramadana suna karanta alkur'ani tare da shi su yi bita alkur'ani a sukanta alkur'ani ga baki ɗaya kuma har ma a shekara ta ƙarshe wanda daga ita zai mafaci sallallahu alaihi wasallam sai zama sau biyu suka karanta alkur'ani manzo Allah ya gane sallallahu alaihi wasallam daga wannan cewa wato ma'ana lokaci yayi kenan da zai intiqadi tun da aka masa shekara alkur'ani a zuwa ashe daga wannan sai aka dauki munasabar a dinga yin fasara alkur'ani a watan dan a raya wato munasabar alkur'ani ya sauka wannan watan to diwanin shi ko dai ba a watan rajab aka yi shi gaba daya ba amma shi mai diwanin da ya rajab din ya sauka saboda haka sai ya zama wato munasaba ce in an zauna an kanta diwanin shi radiyallahu anhu irin wannan wata kuma wato an yi fasara sa sannan waɗannan ilimai da shi radiyallahu anhu tare a cikin diwani zai zama kenan ba mu rasa su ba za mu amfana da su bakin gurguran hali wanda yake ga duk wanda ya rasu mukaddimar da muka yi ta fara wannan karatu a wannan shekara zai lura cewa wanda muka faɗa ba zai yiwu ba a yi fassarar diwanin shehu ibrahim abdullah sai dai a faɗa abin da aka iya wato tsuntsunta na daga ma'anoninsa da harshen hausa amma yin fassarar diwani a ma'ana bisa muradin shehu ɗin abdullah ne abin da shehu yake nufi a cikin diwanin to gaskiya wannan yana da matuƙar wahala ƙwarai a kamar da ke faɗa wanda ya rasu mu na mukaddimar da muka ta farko ta biyu sai zai fi fahimtar wannan magana shehu ibrahim radiyallahu anhu ba ƙananan ilmai ya zuba a cikin diwanin nan ba ya ishe mu dai ko ba kuma abinda na hakaitar wanda kuma abinda na hakaitar mana wanda kuma an sha jina sani a shari'a ibrahim sani da kansa ma ya faɗa wajen wani taro da aka yi na mawardin shehu na tsammanin cikin amfo a kano ya maimaita wannan magana sasa cewa yana ganin cewa da zai yiwu a karanta wani abu daban a cikin sallah ba alkur'ani ba to shi a hangensa da ganewarsa diwanin shehu ibrahim ne za a karanta saboda duk wanda ya lura da diwanin nan kuma ya lura da alkur'ani sai ya ga daga mishkati ɗaya suka fito ma'ana maɗo sama hasken da ɗaya ce ga wannan magana ce cikin da girma kuma daga malamin hadisi babban da duniya take alfahari shi dan kasancewa abin ba wasa ne ba to da wannan wajen ne nake cewa da mu idan a ce ai fasar diwani a bisa muradin shehu radiyallahu anhu abin da shehu ke ni to wannan yana da matukar wahala kwarai ina jin ma za a iya saba zai yi ban an faɗa haka ba kuskure amma dai babu laifi in an kusanto da ma'anonin ya zuwa ga yan uwa da irin harshen da suka fi ganewa wanda za a da ciki wani abu daga cikinsa saboda haka a wannan wato wannan tunani ne ko a wannan dalili za a ce muke yin karatun masalar diwanin nan ma ba wai ana nufin ana yin tafsirin sa kamar yadda ma'anar tafsiri ta jama mun gode wa Allah tabaraka ta'ala da Allah ya mana wannan sannan kuma a diwanin shehu Ibrahim radiyallahu anhu kamar yadda na faɗa ba yabo bane kamar yadda sauran masu yabo suka saba yi kawai mujarradin yabo mutum ya gudu wa ke ta faɗa abinda wata kilma bai san shi ba shi bambancin diwanin shoyi ibrahim da sauran masu asirin sun yi shi ya san abin da yake faɗa ɗin ya san wanda yake waƙewa ɗin sallallahu alaihi sallama kuma sani na zahiri da na baɗini in ma akwai baɗinin baɗini hashi duka baki da shoyi ibrahim rukar lawan kafin a samu mutumin da ya san annabi sallallahu alaihi sallama a bisa haƙiƙa irinsa to abu ne wanda yake da wata ƙawana wataƙila ma a ce ba zai yi ba wataƙila ma a ce samun hakan zai yi wahala ba zai yi ba da kansa radiyallahu anhu a cikin diwanin nan ya fi faɗa gora guri-guri a mawaƙifu daban-daban yana faɗar irin wannan ba don alfahari ba sai don zantarwa da ni'imar ubangiji gare shi a radiyallahu ta'ala ne don magana a san sufin mun Allah ne sallallahu alaihi wasallam a bisa zahirin halittarsa shehu ibrahim radiyallahu anhu ya gaya mana ya ga annabi ya ga annabi ya ga annabi guri-guri da yawa ra'aytu rasulullahi a cikin diwani ba ta kirgo ba amma ta kirgo da yawa za ka ga da yawa ne za ka kirgo su amma da yawa ra'aitu rasulullahi ra'aitu rasulullahi guri guri yana faɗan naga annaba nan naga annaba can ko ra'aitu rasulullahi jaharan waya qazatan bi barisa hal zakal mahallu mahallu naga manzo Allah kiri kiri a faransa dama anan yake to ni da na gan shi shewa yake tambaya misali ko ra'aitu rasulullahi nasabi annani yawma da hiya maqbulun talaqaituhu nasa naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mun baka da baka cewa ya karbe ni ya karbe banda ne masa shi na sai ban ba lalibi ake a duhu ba tunan an karba an gaya masa baka da baka an karba ra'aytu rasulullahi jadu bi bugati wa ma gaba an nadda har barran wala baha na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika mun burace burace na wa ma gaba an nadda har barran wala baha bai ma ta kuya gaban idan na ba ko a sarari nake ko akan kogi nake daɗi mai ina ganin annabi sallallahu alaihi wasallam baya goya ko radiyallahu anhu wafil wafil hajji yawmal idi a'a mene wafil harbi wafil wafil hajji yawmal idi bil khayf min minan jiharan atan mustafa bil mana'iji a aikin hajji a taron aikin hajji a filin arfa a filin mina inda ake jifin shaidan a nan gudun manzala ya zo min da dabbar da zan yanka ma dabbar da zan yanka yawa annabi ya kawo ta jaharar ne a tsarin mustafa bin mala'i yanzu wani nan wurare duka ba zama sai ka gama a cikin masu misali sau da aka shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ga annabi sallallahu alaihi ya ga annabi ya faɗa ya maimaita ya maimaita ya faɗi daya sau da aka in ganin annabi sallallahu alaihi shine a san sifarsa hakika ko a san shi hakika shehu sallallahu alaihi shi ya kamata ya wannan shi ya san shi haka kuma in maganar sanin tarihi ne da da kissa ko asira ta tunurul basar ta ishin ko asira ta tunurul basar ta ishin a wanda zamu kasida gashi dai ita kasidan mata daga farko farkon abin da shi Ibrahim ne nan lokacin da yake shekara 24 a duniya sau da kama ana farko farko a bidaya ake amma har yanzu na aka daga irin abin da shehu radiyallahu anhu kunshi alhamdulillah ma da ita muke mulkin manzo Allah Allah ya irin abin da shehu Ibrahim ta tare a cikin ta abun wato yana da abun yana da yawa kwarai da gaske malamai da yawa sun sharhin ta alhamdulillah za a gina abubuwan da shehu ta yace ko ba komai shaidar shehu man ta jami'u usman radiyallahu ta ishe mu akan sanin ya shehu ibrahim radiyallahu sun tarihin annabi so yana cewa ya ajaban min ilmihi bi siyar wa ma alaihi al-mustafa min mudar eh ya ajaban a 1362 sanda shehu man ta jami'u ya je aikin hajji afwan ya je madina wato a kaula kenan mawuyi karo na uku to shine yake faɗar wannan cewa yayi mamakin yadda shehu ibrahim da Allah sun sira manzo Allah sun tarihin annabi da kuma wato yadda ya san hakikar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda dinga jin bayanai daga cikin sa yayi mamaki kwarai to haka shehu ibrahim radiyallahu anhu yake saboda haka in an dauki yabansa sai a ga ba irin yaban kowa da kowa bane saboda shi sanin sa ga annabin ba irin na kowa da kowa bane Qur'ani na cewa hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun da kansa radiyallahu anhu faɗa shi ya race da manzo Allah sun sallama ba tun lokacin ba a farka an gano a race da annabin ba wato mana anan ma sai da tsere sai da tserewa mutane ko aliktu bihi wan nasu fi sadrika tamassatu minhu dar id kuntum mufradan mufradan amma wazu himtu bi hada zaman wa innani la fi jirati mimman yarumu muhammadan walakinni eh جليت قبل سباقهم وقمت تبديد القرون لأحمد نارا شيء من الله صلى الله عليه وسلم tun lokacin mutane suna magagin bacci ba su ma farka ba balle su gano a su annabi ni tuntuni na sai da manzo Allah sai a wannan zamanin ne bayan kowa ya gama farkawa na farkar da duniya ta gane inda aka dusa kuma sannan ne aka zo aka matsatse ni zuhimtu fi hada zamani yanzu kuma an matsatse ni a wannan zamani cikin fagen na san annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma hidima a gare shi to amma ko da yake an ba tsaye tsaye kowa ya shigo baje shi ma neman annabi yake yi kuma kishin mutane nake akan haka dan ni ba na son gana nufin ana nufin abin da nake nufi amma duk da haka da ni nake kora su kuma yana kishin su to ba komai ba za su kamo ni bai walakin ni jallaitu qabla sibaqihim tun na daga kofi na cittauta na tsere wa sa'anni gaba ɗaya na kai inda ake so a je tun ma kafin su su hau layi a sha ta layi wato kafin su hau bagen tseren tuni na kai inda za a je saboda haka shi mai ƙwarar rabin ya yi wa duniya nisa da yawa a wajen sanin annabi sallallahu alaihi wasallama da fahimtar hakikarsa da kuma sansa da yabansa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa irin wannan diwani irin wannan aiki a kula da shi din yana da wato wannan kima yana da wannan girma mun gode wa Allah mun karanta duka baki da sida ɗaya ce tak ta rage saboda haka muka aji dan neman albarka ita za mu karasa sannan kuma shagabanni su mana kalmomi da sa albarka da kuma addu'a daga baki daya mai fatan Allah ya ƙara mai mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah shamata anar akwani ya khairu munkizi wa fuqtu bi marihin fa'iqin lizumurruzi malamu shay baradallan a cikin kasida ta 28 a wannan diwani yana cewa shamakhta anar akwani ya khairu munkizi shamakhta anar akwani ka ɗaukaka akan kaunu gaba ɗayanta dukkan halitta yana magana manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam shabakhta al akwan ka girmama ka dauka akan dukkan halitta baki da ka zarce dukkan halitta Allah tabaaraka wa ta'ala ya khaira munkizi ya fi yawan da yake shine mai tsamar da mutane kuma daga fadawa cikin halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zarce dukkan halitta ga baki danta ya zarce dukkan halitta ga baki danta ko ba komai Annabi sallallahu alaihi wasallama dan adam ne ubangiji tabaraka ta'ala ko ya nassanta cewa a cikin dukkan halittar da yi ya fifita dan adam akan kowa wala ikrama bani adama wala ikrama bani adama rahmannahu fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا qur'ani ya ce ubangiji yana cewa hakika mun fifita bani adam mun azurta su daga cikin da'a mun dauke su filbar wal bahar dan adam ne Allah ya yi wannan gatan dauke shi a halin tafiyarsa dora shi akan dabba ya tafiya akai ko dora shi akan mota ko akan babur ko akan keke ko akan jirgi ko akan kaza ba wata halitta da Allah ya wannan in ko kaga wata halitta dora ta anan to bukatar dan adam din ce a ciki in ga gawa ce a cikin mota ya dauko su dan adam ne ba dai akwai ta tattara mota ta hawa dan za ta yauta unguwa wanda ya samu ta ciki bukatar dan adam ne hanyar eh in kaga kaya dubu ko iri ne dan adam ne zuwa shi za a kai wasu to za ka dai dan adam Allah ya wannan gato shi aka dauka filbar wal bahr ko a sarari ko akan kogi kuma sannan muka fifita za ka mafi yara da cewa muka halitta to ashe dan adam ya fi komai girma a cikin halitta Allah duka da wannan nasu kula mala'iku kuwa ko da wasu gurare masu tsarki ne suka abada al'aishi dan adam yana gaba da su dan adam din da Allah ya faɗa ba warewa yace dan adam iri kaza ba amma dai kuma a hankali irin na mutum ya san cewa kawai musulmi a cikin nan a ce wannan musulmi ne na kafiri ne a yi jinsin wasu adam ba Allah ya bibita jinsin ne gaba daya to amma kuma ya ganin musulmi akan kafiri a yanzu kan ba ku gwaji haka shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba san mutum ake yi ko musulmi kawai ba ma mumini kawai ba ba ma wali ba shi annabi ne a annabin ma mursali a mursalin ma yana cikin ulul azmi na rasul a ulul azmi ma shine shugaba daga baki da sai kaga zaɓi akan zaɓi kenan shi zama da suke sa kamar zaɓen tsintsiya ne abu kamar zaɓen tsintsiya in ka haɗa tsintsiya tsintsiya da yawa sai ka haɗa sai ka buga a ƙasa za ka ga wasu zankali wanda suka fi tsawo za ka sun zankali a sama don ka haɗa suka zare saman su suma sai ka ƙara haɗawa ka buga wasu ma za ka ƙara zankalewa sai ka kuma zare su suma ya ƙara bugawa a haka sai ka samu wata kowace tsawo ta manzala kenan shi sa yake cewa sallallahu alaihi wasallama ana muhtarun min muhtarin min muhtarin ni zaɓaɓɓe ne daga zaɓaɓɓe daga zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wasallam saboda haka cikin ba ma da mutane za a kusanta shi kawai gaba ɗaya ba wai da mummune ba ba wai da annabawa gaba ɗaya ba da manzanni za a kwatanta tun da yake da zai kowanne to amma ko a manzanni Allah ya faɗa tilkar rasul babban naba bahum ala babi minhum man kallama Allah wa rafa'a abakum darajatin a manzannin ma mun bibi da wasu akan wasu daga cikin su akwai wanda yake magana da Allah kamar da Musa alaihi salam kalimullahi ne wa kallama Allah Musa da kalima kuma zan nan har yau dai warafa abu abu mun zargaci kuma akwai wanda aka ɗauka jalar su ma akan wasu sau da haka sai zama akwai ulul azumi ma cikin manzannin su su biyar ne Allah ya wari su suka fi kowanne matsayi sun Allah ya faɗa cikin aya wa idan sun zama nabi na misa ƙahu wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryama biyar ɗinnan su ne ulul azumi na rusul to a cikin su kuma ga wakil sai na rasulullah sai shine shugaba sau da haka ga ya zarci dukkanin na aka zama muftarun min muftarun min muftarun wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito game da Abdullah bin Abbas yake faɗa cikin hadisi ya fito ko zai fito waje sai ya tsinkayi wato sahabbansa suna tattauna a junansu kowa yana faɗar wato wanda daga cikin annabawa da yake ganin ya samu fifiko da isa da girma a gun Allah har ma suna burge shi ko ya kayatar da shi wato na farko yana cewa a jabal عجبا إن الله اتخذ إبراهيم خليلا عجبا إن الله اتخذ إبراهيم خليلا sai na biyu ya ce in haka ne inna Allah ta Ibrahim a Khalila sai wani ya ce wa Musa kallama wallahu taklima sai wani kuma ya ce wa Isa kalimatullahi wa ruhu sai wani ya ce wa Adamu istafahullahu wato kowanne yana faɗar annabin da yake ganin a daraja kan bayan shi a daraja kan bayan shi na farko ya ce abun mamaki Allah ya rike annabi Ibrahim badaɗai badaɗai da shi khalili ne wanda Allah yake jin daɗi da rayuwarsa wanda Allah ya kofi shi Allah ya yi to yana hucewa saboda shi kawai ne talaba Ibrahim sai huce dan wannan khalili ne shi sai wanda yake gaskiya ne wannan yayi kyau amma ka tuna annabi Musa Allah ya rinci da shi shi magana fa yake da Allah abokin hira Allah ne haka ko wanda girma ya isa sai wani ce mm wannan ma babba ne sai wani ce to amma kuma Isa fa kalimatullahi wa ruhu shi ba annabi Isa fa kalma ce ta Allah kuma ruhin Allah ne da Allah zai halice shi ba ba ba uba ya hada da uwa ko irin haɗo aure sai na kafe shi ba kun kawai ya faɗa shi kenan sai suke samu sai ka ɗaya fito saboda ka shi kalmatin lahi na ruhu ne kuma sai wani ya ce in wa adam isa fahimul lahu amma kuma annabi adam fa Allah cewa ya zaɓe shi zaɓi ba maza Allah yana tsaye yana jinsu kawai sai ƙara su ya fito sallallahu alaihi wasallam maza Allah yana fitowa sai ya ce sami itu ajabakum wa kalamakum na ji zancen da kuke na ji mamakin da kuke maza Allah ya maimaita musu abin da suka faɗa cewa wato inna Allah hatta wa Ibrahim halila wa huwa kadalika kun ce Allah ya rike annabi Ibrahim halili haka abin yake kun ce Allah ya rike annabi Musa wa huwa kadalika haka ne shi ma wannan gide ne haka ne kun ce annabi Isa kalmar Allah ne ruhi Allah ne shi ma huwa kadalika haka ne kun ce wa Adam subhanahu Allah shi ma huwa kadalika haka ne sai manzo Allah ya ce wa ana habibullah to ma'ana ai duk kuna ta faɗa annaba kun manta wanda za ku faɗa ni da nake cikin kuma ku faɗe ni ba ga muku ne shugaban su kamar in ga muku abin da Allah ya min nima ma'ana kamar haka annabi ya ga muku lisanin hali abin da yake faɗa ke Allah ya ce duk kun faɗa abin da ku faɗa kun ce kaza kun ce kaza ko huwa kaza rike da haka ne to wa ana habibullah to fili ne habibullah wa ana awwal shafi'in wa awwal mushaffa'in wa awwal man tashaqqa anhu al-ard wa la fakhra man Allah ya ce wa ana sahibul liwa'i alhamdu yawm al-qiyamati adamu wa man tahtahu dun liwa'i wa la fakhra Allah yake ni ne Habibullahi da kuke magana Halilu ai ga Habibu ga Habibu shi ba zancen Allah ya wuce ko don ganin sa a'a abin da yake so ne ma Allah yake yi Habibu kenan abin da yake so ne ma shi Allah yake yi sallallahu alaihi wasallam wa awwal shafi'in ni da farkon wanda zan yace turan kiyama wa awwal mushaffa ni za a fara ilimin shaitan ni ne farkon wanda kasa za ta tsage in fito sai ran na fito kowa da tashi a ranar kiyama ni ne ma'abocin tutar godiya ranar kiyama da wawul hamdi da annaba adamun da kuke faɗa da duk wanda ke karkashin annaba adama a yayayensa da sauran gaba ɗayansu suna karkashin wannan tutar ranar kiyama kuma wala faha duk wanda ba alfahari ne ke bugu sallallahu alaihi wasallam ashe manzo Allah sun sallama ya zarci dukkan halitta ba su mai shi shamakta anil akwani ka dauka ya rasulullahi akan dukkan halitta Allah ba gida irin da abin da Allah ya wani annabi na zaki irin da abin da Allah ya wani annabi na girma to sai da ya yi fiye da haka yi ba sai na rasulullah fiye da haka yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu'jiza ce Allah ya ba wani annabi sai da ya ba manzo Allah irin wannan kuma da tabtasa irin wannan kuma da tabtasa shi zai ba gusiri da haka ya fara kasida sa kai fa tarqaru qiyakal anbiya ya sama amma qawar hasama ta ya zai a ce annabawa su yi daukar daraja irin ta ka rasulullah ba zai yi ba ya wata sama wata ba wata sama da ta yi ga ta tsawo da ita babu ba wanda zai gasa tsawon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen daraja a kwatanta ba zai yi ba ba zai yi ba sama ta Allah kawai ya rasulullah ka yi ma akan dukkan kaunu baki ɗinta ya khairu mulkizi ya fiye yawan daga shine mai tsamo halsa daga daga daga daga daga halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai tsamo halsa daga daga halaka qur'ani yana cewa wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha kun kasance kuna kan gabar wutar jahannama kuna kan gaba wato mutum da yake tafiya a gefen rami yana da jajewar rami wato ɗan zarmewa ƙanƙanuwa za ta isa ya faɗa cikin ramin kai da kake kallon sa kasan akwai haɗari amma shi da yake da za ka hanyar bai san akwai haɗarin ba to sai ka je ka kamo hannunsa ka jawo shi ka jawo shi ka jawo shi sai ka dada shi kan tafarki hanya sosai yadda in ya tafi bai faɗa rami ba to yanzu kan ka tsayar da shi ke na halaka ai da riga faɗa cikin ta ba amma yana ne kan gaba da an bashi da ya faɗa din to irin abin da mazalla ya ce wa halitta kenan yana kawo da ita daga wurin faɗa irin wannan halakar manzo Allah ya kwatanta a cikin wani hadisi sallallahu alaihi wasallam cewa misali na da ku kan misalin mutum ne matafiyi da ya sauka a cikin dare a dokar daji matafiyi ne dare yayi masa a dokar daji sai ya sauka dan ya zauna a huta to sai ya kunna wuta a cikin dajin nan dan ya ji dumi kuma ya ga haske to akwai irin ƙwarin nan da ake cewa bikalli irin ƙwarin da ake cewa bikalli za su zo su dinga kewayo a cikin wutar su ba su san cutar ba wuta gare su ba amma da suke so haske za su kan su kan ba a cikin wutan shi ko sai na samu yana buge su yana kace su kansu fada ciki ta irin misalin da kuke ne ku kullun abin da zai jawo zuwa ga fada wuta nan kuke kokarin da wurwura ni ko kullun abin da zai kauda ku daga wannan nake kokarin kauda ku daga bara ya khaira min kibi manzo Allah shine fiyayyen ne tsamar da mutane kamar halaka sallallahu alaihi wasallam wa fuqtu bi marhi ni kuma shehu ibrahim fuqtu ni ma na tsere sa'a manzo Allah ya tsere sa'a ni ma na tsere sa'a imana amma ni da na tsere sa'a bi marhim fa'iqil lizumurruzi saboda yaban da na tsara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa'iqil lizumurruzi wanda yaban in aka shirya shi kamar shirin burjani to kyawunsa da ƙalƙalinsa da kwalliyar wannan yaban ya zarce zumun ruzu zumun ruzu wani ma'adani ne irin dangin zinari da azurfa wanda ake kwalliya da shi to kyawun wannan yaban da neman Allah inda saƙe shi za a yi kamar irin saƙa da ake sawa a wuya a saƙe shi kamar irin yadda ake sa murjani ko abin kwalliya a wuya to ya wuce wannan ya wuce wannan wannan na gabatar da ita wannan mun shiro zan ya zarce sa a wajen yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ce wato ce wato da wuya a samu ja a kanta sai ga wanda bai san hakikar wato abin da ke cikin nan ba eh wanda bai san hakikar abin da ke cikin nan ba wata rana na taɓa zuwa gurin shi Musa kallan Allah jidda masa rahama dan mun ziyara su mu gaishe shi yana cikin rashin lafiya din nan kafin wafati sai ya faɗa wata magana a cikin hirar da yake mana magana sai mai girma kwarai sai ke cewa shi a nazarinsa a cikin diwanin shi ibrahim da Allah na akwai baiti kwaya ɗaya tak yana da sun cewa duk kasidin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam an zuba akan sikeli aka dauko wannan baitin kwaya ɗaya aka dora akan sikeli sai mutum ne ya rinjaye su wala bitin yawan da aka yi shi a annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk yawan in ka tsara ba a faɗi irin abin da aka faɗa na ma'ana a cikin wannan baitin eh ba a faɗi irin ma'anar da aka faɗa baitin shi ne fa huwa tajallil zati bal huwa ainuha fa mulkul ali minha kaza malakutu wannan baitin shi zaka lace shi na ganin duk masu yabo sun faɗa wanda suka faɗa ba su faɗa kamar banda wannan baitin shi faɗa da za a kuma aka sadu a dauko duk yabo a dora a cikin mu sai ya barke shi fa huwa tajallil zati manzo Allah ke manzo Allah shine tajallil zati bal huwa ainuha bari ma wannan magana a jikin kuma ba magana ta jirgi ba huwa ainuha to to eh misali magana kaga ba bace fa mulkul alimin ha kaza malakutu me ya tukun na mulku me malakutu a yaren ishara na su bayan suka ce mulku suna nufin dukkan halitta da ubangiji ya yi ta sarari ita ce mulku mutum ko dabba tsuntsu ƙasa dutse ƙwari kaza za abin da yake a sarari duniya kogi kaza duk wani abubuwan haka mai suna mana ganin su duk wani mulku ne to kuma allah yana malakutu shi ne halittun da ya kuma da suke a ɓoye ido ba ganin su su kuma su ne malakutu mala'iku aljan aljanna wuta al'arshi kaza duk waɗannan kuma malakutu kenan to fa mulkul ali minha kaza malakutu da mulku din da malakutun duk daga wannan hadara suke daga manzo Allah suke to me zaka faɗa ka annabi kuma wanda yake wannan ko kuma me zaka faɗa da zai kama wannan sai dai kamar mai hakan kai ma ka ƙara faɗa irin wannan sai dai irin wanda zaka sake mai ta balle fa na tsallake ta jumla fa mun fassara ta ba cewa bal huwa ainuha to nan kuma fa amma duk ka iya faɗa wa'annan ka iya ta bal huwa ainuha kai kuma ma faɗa ba kadai ai masani ka ji ya faɗi magana duniya ta yi shiru yawwa to shi ne magana ɗai ba kai inda wata haka yanzu nan ɓarar kwa gobe ka ana kiran ka mukabala eh gobe ka ji gwamnati na kiran ka mukabala amma ba irin shi ibrahim ba rabbi allah fa'ala so da haka magana ce take mai girma kowa akwai irin nasa mukama mafukutu bi malihi na zarta sa'a a wajen yabo da neman Allah sun sallama fa'ikin lizumur wanda kyawun yaban da haskensa da warwarinsa da kyallinsa har ya ta zumur ruzuma a wurin kyau rasulun min azati al-muqaddas sirruha wa bayna wujud sirri unsi wa jihbizi rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wani manzo ne mai girma min azati al-muqaddas sirruha abun aikowa ne shi rasulun kenan abun aikowa ne min azati daga zaki Allah tabaraka Allah shi ya aiko manzo Allah al-muqaddas sirruha zatin nan wanda yake sirrin abin tsarkakewa ne waye sirrin zatin kuma na'am waye sirrin zatin kuma shi manzo Allah din da shine sirrin zati eh shine sirrin Allah tabaraka wa ta'ala hayyanzu ko eh rasulun min az-zatil muqaddas sirruha manzo Allah sun sallama abin aikowa ne daga zati wanda yake zatin kuma dama sirrin sa abin tsarkakewa shi ne sai na rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne wanda Allah ya aiko abin aikowa ne ubaila wujudul kauni ko wujudul sirri ubaila wujudul sirri unsi wa jihbizi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasulun abin aikowa ne ubaila wujudul sirri tun kafin samuwar sirrin mamaki da tun kafin halittar Allah gaba daya Allah bai halicci komai da kowa ba ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo masani da annabtarsa wannan haka ya faɗa a cikin hadisin mustadrak na da Imam al-Hakim ko wanda sai da Jabir bin Abdullah ya tambaye shi ya Rasulullahi mata wajabat lakum nubuwa yaushe annabta ta tabbata gare ka Allah ya tambaya hadisi ne sahihi bisa sharhin Buhari da Muslim mustadrak ya fitar da shi yaushe annabta ta tabbata gare ka yaushe ga annabi sai manzo Allah ya ce kuntu nabiyyan wa adamu bainal ma'i wa tsi a wata ruwaya kuntu nabiyyan arifan bi nubuwati wa adamu bainal ma'i wa tsi na tabbata annabi tun adamu da tsakanin ruwa da yankuwa wata ruwayan ma ya ce na tabbata annabi kuma na san annabtata wata sannan ma na san ni annabi ne tun annan adamu da tsakanin ruwa da yanku ba a sha kuɗa balle a gina shi to ba a kera adamu ba yaushe so mu haihuwa yaya haka yafi manzo Allah ya zama annabi kuma kenan a shekaru kenan wato akwai wani abu da yake kuma wato shi wanda sun sallama biyu ne abu biyu abu biyu abu biyu ne abu da akwai zahiri akwai baɗi sallallahu alaihi wasallam muhammadu sallallahu alaihi wasallam nan wanda muka sani tsari da kuma gashi akwai kuma hakika muhammadiyya wanda wani abu ne boyayye shi yasa sai malamai sun kutsa da yawa a cikin bayan maliba sai irin kan wannan sai irin kan wani abu a cikin wannan yanzu gashi annabi ne yake fara kuma hadisi ne kuma hadisi ne sahihi kuma zahiri ne magana ba wani baɗi ne a cikin ta cewa na tabbata annabi masani da annabta amma fa tun sannan adamu ma kasar da yumbun ba su haɗu ba ruwan da da kasar ba su haɗu sun sakudu ba balle zama yin ubar da gina shi muka da manzo Allah Muhammad jika adamu to yaya kenan kaga ashe kenan akwai wata rayuwa mai wato wato wata take kuma daban kafin wannan kenan shi zama Allah ya faɗa kamar yadda Shehu Dallabi ya zuba mana shi a cikin littafin Fadil Ahmadi mun ji wata doguwar rayuwa da manzo Allah ya yi ta shekaru dubbai a cikin hijabai kala kala ko na na shekara dubu kaza a cikin hijabi kaza ina tasbihi iri kaza abun Allah na shekara dubu kaza a hijabun kudura shekara dubu kaza a hijabun karamci shekara dubu kaza haka dai shekara dubbai amma ba miliyoyi ba manzo Allah ya shaga yana ibada ga Allah yana tasbihi iri iri tun a lokacin ba a halarci komai ba daga shi daga Allah tabaraka wa ta'ala sai ikonsa kawai sai na jibrilu manzo Allah ya tambaye shi jibrilu shi da kai waye girmoni ne ni da kai waye girmo ni sai jibril ya ce rasulullahi sanda fa Allah ya busa min numfashi ba abinda nake ba abinda na gani a cikin kaunu gaba daya daga al'arshin Allah tabaaraka ta'ala sai wata tauraruwa gabas da al'arshin daga tana tsaye wanda Allah sai ce da shi wannan tauraruwa da ka gani ni ne kuma shekara ta dubu kaza a nan gurin ina tasbihi ga Allah kafin ka zo to kaga madalla baban baba kenan ku sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo Allah qubailu wujudi sirri tun kafin samuwar sirrin manzo Allah yake annabi abun aikowa unsi wajhi bizi manzo Allah shine ɗaya bai kewata kamar da kuma sallallahu alaihi wasallam shine abincin kahona nafsu wa radul baiti huwa siwaihi ala ya habiba zati su'i alan bizi nafsu huwa siwaihi nayi watsi da san wani manzon Allah inda wani da ba annabi ba nikan na watsa da shi na hakura a kai kasuwa ba da ni ba a zuciyata babu ragowar gurin da zan raɓa wani san annabi ya cika tab ga baki da san annabi ya cika ta mai ƙil baki da shawar zalla ne yana cewa ma ai soyayyar wani ba manzo Allah ba ma shi a gurin sa wannan shine makanta kai shine mafasikanci ko hubu suwal mahi al amayata wal fisku san wani manzo Allah ma shine fasikanci shine makanta ma baka gane ban kana san wani wani ba annabi siwa hubbi alil mustafa wa sihadihi ومن كان صديقا متى حصل الحق وقوم كفوا من حاجة أولئك سرمدا فهبهم وفأمرهم صدق وحبهم صدق فمالك والنعمان أحمد كلهم كذا الشافعي لولاهم أظلم الأفق كذاك أبو الأباس أحمد سيدي كذاك الجنيد السالك الأينم الخرق وكم بينهم أو بعدهم من محمد وعبد بنور منهم يحزن الخلق san wani ba manzo Allah ba abun shehu na galla ya cewa fasikanci ne makanta ce rashin ganewa ne siwa hu bi alal masafa sai dai san iyalan gidan annabi sunan banda su domin san su shikamakin san manzo Allah ne in ka so annabi baka so yayin gidan annabi ba to da sauran magana baka gane ba sai wa hubi alal maqafa wa sahabihi sai kuma san iyalan gidan annabi su ma san annabi san iyalan gidan annabi a sahabban annabi sorry san iyalan gidan annabi da kuma san sahabban annabi su ma wajibi a su har ma wa man kana siddiqan mashahas hasal haqu nan daga irin karancewa shehu ibrahim kenan radiyallahu anhu kaga ya ce suwa bayanin musafa kuma ya ce wasu haibi yanzu da iyalan annabi da sahabban annabi duk sun shiga kowa da kowa amma sai ce wa man kana siddiqan mata hasal haqu abinda wannan balaga suke cewa dinami zikrul khas ba'da al-af ya ambaci ke bantacce bayan ya faɗi su gaba da wa man kana siddiqan da wanda ya zama siddiqu abubakar kenan mata hasal haqu duk lokacin da gaskiya ta bayyana shi ba cikin sahabbai yace wasu haibi ko da ai a ciki amma me yasa ai waro shi to magana shi anan magana shi don yanzu na mana mai yaƙi da sashi rabin Allah hannu kaga cikin sauƙi ba martani ga kowa ba wani randi ba wani amma sai ya aje maka karatu san iyalan annabi san sahaba annabi da wanda ma ya zama siddiku lokacin da gaskiya ta bayyana sai na abubakar ke me yan bana faɗe shi kadai dan ya gaya ma mai yaƙi da sa in ka ji wasu wata rana wasu mutane sun zo suna cewa su ba ruwansu da sai na abubakar to ka san ba shi ibrahim a cikin wannan layin shi ne dalilin kuma kana siddiƙa mace a sasan hagu wa qaumun qabu min hada ulai salmadan haka na ba su kadai ba ba annabi da sahabbansa da iyalansa kadai ba wa qaumun qabu min hada min hada ulai salmadan haka na duk mutanen da suka fita farkin wayannan din sarmadan titar daga nan har tashi alkiyama duk wanda ya bi wannan gwada ina son sa ina son sa shi ma wani dan jarida wai shi na yazi a kasan maka a garin makka din yanzu samu shehu ibrahim radiyallahu a hotel zai mai tambayoyi sai ka tambayi shehu ibrahim daga in tambayin da ya masa ya ce da shehu radiyallahu anhu wace shakhsiya ce take burge wani personality ne ya fi burge ka a duniya gaba da waye abin koyin ka waye madubin rayuwarka wanda kake kalla shi yake burge ka dan gari da kansa yake cewa kafin in rufe baki ya bude baki na cewa sayyidina muhammad rasulullah kan in rufe baki amsa ta fito sai na ce masa sai ba kuma bayan nan ina tsammanin zai ce wani kowa ne sai shehu ibrahim radiyallahu ya ce sai kuma dukkan musulmi baki daya kowannensu gwargwadon gadon da ya samu daga bin annabi da koyi da shi fakat an gama zancen azai Allah wani shehu ibrahim kenan shehu ibrahim kenan Allah ya ba shi basira bahira da daɗin ƙarfin kwaɓe munciri a cikin jawabu ɗaya in ji shehu mai gora ho shehu ibrahim mai goran faila a haka yake faɗa Allah ya ba shehu ibrahim basira bahira ma'ana marin jayiya da daɗin ƙarfin kwaɗe munciri a cikin jawabu ɗaya cikin kalma ɗaya zai kwaɗe bakin munciri sai dai shiru ko ba wata magana zai ƙarfa to shehu ibrahim kenan wa qawmun qafu min hadhihi ulai sabada haka na duk mutanen da suka bi tafarkin wa'annan ɗin baki ɗayan su ina son su daga nan tashi alƙiyama ba ruwa da wata kida kake ka koyi a kana da ibn annabi ko har da kai a ciki haka shehu ibrahim na duniya kuma a aikace abin da yake kenan radiyallahu anhu a aikace haka yake shehu ibrahim radiyallahu da an mutu shehu ibrahim duniya gaba daya hada take ba wannan da zai wari ba wani musulmi da zai wari je sai ce ga wata kungiya ta Allah ki ba mu da an mutu shehu ibrahim ba za samu ba in da magana hadin kai ce ba ba samu da shehu ibrahim ba samu da shi shehu ibrahim radiyallahu anhu ya je ya je su kaban sayyidina husayn jikan manzon Allah dan sayyidina ali a karbala wanda wayansu kungiya ta musulmi suna nan sun ware gurin a matsayin gunsu duk kuma wanda ya zo nasu ne mana shi ako a daidai lokacin ma da shawo ya je su gwamnatin saudiya ma sun yi doka duk wanda ya je gurin nan ma ya kafarta sun haramta wa musulmi zagon shawo ba zai laye dogara sanda sai tafi shawo namin radiyar lanu shawo namin yas ya ce da shi aka ce domin lokacin da shawo ya fito daga rauzan ma bayan an gama ziyarar sai na hussein za a fita mai gadin rauzar shawo ibrahim ya shafa aljihunsa babu kuɗin da zai bashi ba to da komai ba sai ya duba hannun shawo namin ya ga wani agogo mai kyau mai tsada sai ya ce kwanto wannan agogon shehu da ne karɓa ba mai gadin ma hadiyar yara aka fita shehu ya je kuma da ya je ɗin ma saboda alaƙarsa da sarkin maka faisal a lokacin sai da shehu ibrahim ya tashi shi ma yaje yana kan sarautar maka faisal sai da ya je da shi sai na hussein saboda ya ɓata waccan aƙida da kuma wannan dokar da kuma wannan saudiya ta wannan yana da cin dalilin da suka dinga akwai rayuwa ta hasa kashe shi shi faisal ne daga dalilai shehu radiyallahu ya je ya ziyarci kabarin sai na abu kan jilani kowa ya san mutujani yadda yake mutujani ma ba da doka ba za mu yi ziyarar wani kabarin wani wanda yi ban ba annabi kace jami'a amma sai ga shehu ibrahim a gaban sai da kadir ko da yake ya faɗa da Allah da bakin sa cewa da naje ma ba ziyarta sa ne ba shi ne shi na je kabarin firana amma ya gaida ni eh wajitu qabra sayyidil jili fazarani liman sibil ali wa zaka anni la azalu a'malu li khaliqi wa lil wara umsil na je kabarin sai na alƙal jilani fazarani sai alƙal ya ziyarce ni liman sibil ali saboda hukan matsayina na je na kai masa kai na ya ziyarce ni wa za ka anni la azalu a amalu me yasa na jato saboda ni ban kushe ba ina aiki da haliki ga ubangiji aikin Allah nake wani mara umar wani wara umar sulu kuma ni wakilin talikai ne duka tabba kabila yana da hakki a kaina shi yasa na duka wani shehin sa saboda shi ma sauke mana sunan subhanallahi shehu ibrahim kenan amma inda rasidi shehu ibrahim ke sunan ma hadin kai mun ga kyakkyawa wannan bayan da mu ma mu je ziyarar wani ba shi amma shi ma da yaji ba zai sai ba gashi ba amma dai ne a ƙarshe dai ya yi abin da zai zama an samu balansu duka baki da zuga lawan musa sadar musa sadar shugaban yan shi'ar lokacin ya taɓa zuwa kaula a ziyarar shehu da lawan shehu musa gana wata rana an faɗi wannan kissar yana zaune yake cewa sallar masu da juma'a ce da ni aka yi na haka mun ji shaida a bakinsa ya je ziyarar madina sai lokacin sallah sai shehu ibrahim tuwa shugabanci zai ga wani sallah shugaban ya shi a lokacin aka shiga aka yi sallar almajiya suka dinga kuna guni aka cika magagano har kuma kunne shehu shehu ya tsara sai ta faɗa ya ce saboda matsayinsa na jikan annabi na sashe mana sallah ba don shi'a ba na ruwa da shi'a matsayinsa na kalla jikan annabi shehu musa gane ya ce ya ce sallan mata juma'a ce da ni aka yi yallah sun haka haka shehu ibrahim zana dinga haɗe kawo na duniya yana faɗa wani bai yana cewa ɗawa'ibuhu khairu ɗawa'ibu kulliha ko bihim za'atul arja'u fi kulli marfa'i abin da yana biyan ɗawa'ibuhu kungiyoyin manzon Allah ma'ana kungiyoyin addinin musulunci khairu ɗawa'ibu kulliha dukkan su suna mafi fitan kungiya ba wata kungiya ta wannan gima duk kungiya na can musulunci ce shike haka shi dauka bihim za'atul arja'u saboda me saboda da su ne satanni suka haske duniya da bata haske musulunci ba inda ba wani kuje abin da shi wuce gani kenan shi ne shawar dala da sa hannunsa shi ya ba da shawarar a naɗa muhammadu sarur a sabbani shugaban yan tablik na wannan lokacin ya ba da shawarar a ɗan shugaban rabi ɗin alamin islami na waka a lokacin ta duniya shi ne farkon shugabanta kuma shi wuce ta akan ɗashi ta da cewa ga shi ɗan yin tablik ne irin masu yawon kwanan masallaci ɗin wanda suke yawo da kayan abincinsu ba za su abincin su irin wa'ina saboda haka dai a wani mashawar zallanu ya yi matuƙar ƙoƙari wajen ƙoƙarin ya haɗe kan duniya wuri guda kuma har yanzu idan duniya ta gane karanta wa shawar zallanu za a zauna lafiya Allah ba mu ikon kwakwai sawa amma dai kuma mun san kowa da gidan da gidansu mu dai aƙidar mu mun san yadda take ash'ariyawa ne mu malikawa ne mu kuma sunniyawa ne mu to duk wanda yake akan hanyar shawar zallanu ya tsaya kan wannan mu a haka muke mun gode Allah ba ma ji a cikin tsarin na masu wa rabin baiti hufa siwa'i amma na zubar da son wani ba mazala ba siwa hudu ya nemi tsamawa ta yabi kamar kana su dika mata fasar haku wa ƙaumin kafo min hajja ula isar madan duk mutanen da suka fita barkin wannan zan so su fa amruhumu sidqun wa hubun muslimu na wannan su gaskiya ne sun su gaskiya ne misali fa tamaluku wannan umanu ahmadu kulluhum kada shafi'i lawlahum wa zalaqu da sayyidina maliku bin anas da sayyidina ahmad bin hanbal da sayyidina nu'manu bin bashirin abu hanifa kenan da shafi'i ka gaba don waɗannan ba a zulamar uku da zuna ta yi baƙiƙaran ta yi duhu da ba ta haske ba a zuna ba ta haske ba na addini na ilimi ka za ka abul abbas ahmad sayidi haka na shugaba na abul abbas shauki danar dallan ka za ka junaidu a tsarin kuna zama da kudu kar wani ya ta'ato ya faɗi shehin sa kaɗai ya faɗi shehin wani ba ta sai ya shafo saman sukuncin gaba ɗaya sai ce junaidu ai da haka da junaidu kowa ya da akwai shi a ciki junaidu shine shugaban tawagar sufaye gaba da shine farkon sufin shine duk duk wani shehi sai kaga sun sa tsadan gare da junaidu to da shehu abu ahmad tijani kuma hadda junaidu ma duk gaba da kaga hadda kowa kenan a ciki duk gaba ki da radiyallahu anhu ba ma su kenan ba kan bainahum aw ba'dahum min muhammadin wa abd muhammadu muhammadu muhammadu da suka musulunci hidima nawa ne abdu abdu abdu abdu wana abdu wana abdu wana nawa ne tsakanin waɗannan din tsakanin wancan zuwa wancan zaka samu da yawa wanda ta sun yi hidima a cikin yada addini da wajen saboda haka dukkan su san su gaskiya ne kar wani ya ce a shi ya ce ai san annabi kawai yake ba ya san kowa sai su a a ya ware iya wadanne ko ba su ma duk wanda ya samu gadan manzo Allah sun sanar da gwani abin da ya samu gwani haka yake san sarfi Allah ba na ba su rabbar baiti man bisiwahi ala ya habibar zati su ya lambizi na watsar da son wani manzon Allah ya habibar zati ya masoyin Allah annai Muhammadu su yi a lambizi albarkan na watsar da son wani ka nima ka watsar da dukkanin kurakurai na duk abin da na ba daidai ba ta yara sallah ka sa a fasali da shi ya zama babu kawai an sha shi na ƙasu wa in sha al'aminu ta ƙallaban na ƙayi su a mali kamalar fala na ƙasa na tawaya aikin da ne ba cikakke bane amma in manzon Allah ya ga dama zai samu akan takaddata duk ayyuka na sun kuma cikakku babu tawaya a ciki sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana haka saboda ciwo saboda da ciwo da rawa su ya dan bizi Allah ai watsi da dukkan abin da yake na kurakurai a cikin lamarin fa inni la amri ma baqitu mutayyamun bi hubbi rasulillahi ka fi umki fa inni cewa ni ji shehu na amri na rantse da lamarina ma baqitu in dai na wanzu ina da rai ban mutu ba mutayyamun da hudu rasulullah zan ci gaba da kasancewa mai konkona soyayya cikin san annabi ka hafi manzo Allah shine kogon da nake shiga cikin san ya gabaran zafin rana gabaran harin mahara gabaran duk wani abin da yake cutarwa wa mulki zika manzo Allah shine mai tsamar da ni daga halaka ma baqitu mutayyamun matakar na wanzu zan ci gaba da konkona soyayya cikin san to ina mutu ba in shi rabin lamu ya yi wa fati yara daga london shi ke nan soyayya ta kare daga nan a ba ta kare ba shi gaba za a yi da hidimar da yake wa annabin da soyayya da yake annabin ya faɗa ko bayan wa fati ci gaba za ta yi idan sarrafar warunu an dafa da justati da kitu bihi a haya da yau milikai idan abin da ubadu fil kabari inna ni bi zikiri rasulullahi wa tasawwur in dai an samu masu ibada saboda yawan ibadarsu a duniya har a lahira ma bayan an saka kabari ibada suka dinga yi kamar da mazalla ba a hadisin isra'i ya wuce annabi musa a cikin kabarin sai na sallah wanda in haka tana yiwuwa mutum saboda ibada a duniya har a lahira ma ya dore su gaba da yi aha shi ke nan za a bazar ubadu da kabari inna ni bi zikir rasulullahi to ni kuwa waqati sawa'i tsawon zaman da zan yi a kabari kafin a tashi kiyama bi zikir rasulullahi zan yi ne cikin amatan annabi yaban annabi na kai idan sarrafar wawunu idan masu binnewa suka juya suka tafi gida an dafi da sassafi daga binne gawa ta baki tu bihi sai in tashi in wanzu da manzon Allah zan tashi in zauna dan gwargwar a hayali yau bil kai zan cigaba da wanzuwa da san annabi da ibn manzon Allah kuma har rabu za'a wane mutum to da ya koma ma cikin kabarin in ma ci gaba da yaban da zikirin annabin da kowa da soyayya a duniya ma sai da ba halifa ko ya ce a himu bi da'adin ma halittu wa in amut uwa killi da'adin manya himu bi haɓa aji a himu bi da'adin zan dinga zan ci gaba da gigi cewa da san da'adu yana nufin mazalla shi wa ranar lalani yana yawan faɗawa yana yawan amfani da suna yawan yawan wa'annan wato usulumi larabawa sukan faɗi sunan mace amma akwai abin da suke nufi wani lokacin zai faɗi malaila ko ya ce sauda ko ya ce wa shi ce mai lakowa ya ce faɗi wannan amma annabin yake nufi a takaici a fi mu da ajin zan ci gaba da gigi cewa a san manzo Allah ma hayitu mata an na rayu a haka da rayu wa in amut in ko na mutu ran da na da daga landa a to shi kenan wakil li da ajin man yahimu biha zan wakilta wa da adu wanda zai ci gaba da gigi cewa a cikin santa ba aji bayan na tafi dukkan halin rushe ibrahim sun haɗa kan cewa shehu lamin ya Allah shi ne wakil da haka suke gaya masa haka suke gaya masa na halarci majalisi wanda shehu manhamin nan ya dan shehu yana gurin shehu mansur Allah ya zaba salama da ya kwanan nan dan shehu mamunin yas yana nan duk wanda ya tashi a cikin sun zai gabatar da shehu lamin a irin gabatar da manya da ke da wannan abin da yake fara faɗa ke da shehu wakilu da adi abin da suke gaya masa gan tambarin shi ne wakilu da adi saboda haka shehu ya faɗa kuma an ga cewa shi ne wakil zaɓi amma a yanzu ina da san ƙasidun da shehu na min ya yi wa manzala na yabo ba za su gaza yau diwanin na masu tara sun gida kullum cikin ake yi da shehu kuma wani yawan taɓa ganin mutu zubi irin shehu da mai ayan shehu ba wadda lawan yanzu zan na ana zaune ana ina na bai zanen samun kuka yanzu na zai rikici wadda lawan to haka yake shi ma wata wani irin abin mamaki ne wannan soyayya da zafa ta manzala ta shehu ibrahim da ke zuciyarsa shehu da min da ya gaje ta a cikin yayansa gode Allah Allah kara masa lafiya da tsawon kwana barka annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan zai kenan wato ayyar da lahira ma ba zai bari ba sai ya wakilta wanda zai ci gaba da aikin kun gode to Allah ya sa dun zama cikin wakilansa a cikin wannan aikin barka annabi sallallahu alaihi wasallam wa shuguli madal ayyami murhu gana bihi ala ya manazal khalqi julli wa ankizi wa shuguli abinda zan shagala da shi madal ayyami tsawon kwanaki na daga nan har dawowa daga London abinda zan shagala da shi maduhu janabihi shine yaban manzon Allah dan tayyiban annabin tayyiban sa ala ya malazal khalqi ya me ya mafakar halitta gaba daya jirli kai mun baiwa ya rasulullahi kai mun kyauta wa ankizi kuma ka tsamar da ni gaban halaka وقلني إلى المحبوب جرلي بالمنا وسلني فإني لسلاة لك الذي وقلني يا رسول الله كجاغورا شيء قد هذا يقود وقلني يا رسول الله كجاغورا شيء إلى وقلني إلى المحبوب كجاغورا شيء زاغ مصر لنا حقيقة شيء الله تبارك وتعالى كين آين زاغم الله جرلي بالمنا كي من بيوا كما تسامن تكبوري وسلني كساددني زاغ مرادي fa'inni lissilati na kallazi cewa ni ji shehu na kallazi wallahi gani nake da allabi kamar allabi nake lissilati a wajen neman saduwa shi allabi wani harafi na larabci wanda ake cewa harfi silatin sila harafi na saduwa shi da'iman ba a faɗa sa a shiru ba kai sawa ai kaji ba haushe yana cewa kowane allabi to me yasa shi allabi ba a yin su da amon shi wato allazi ba dama faɗe shi a shuru sai hana shi da amon ko dai da yake wani allazi din ka faru gare shi wani allazi din to akwai asunan muni ba sanan mugu to amma dai akwai allazi wanda yake da kafaru amma duk da haka ne shi ma kafaru din matsayin amuni suke hukuncin tsaya me yasa saboda dai ba za a faɗa allazi a shuru ba a ka'idar larabci da ka ce allazi ko wasu rara zai ji abin da za ka ci a gaba ba a faɗa ta a shuru to shehu ibrahim da Allah ya ce ka gani nan yadda ka ga harafin allazi a larabci haka da shi ba dama ka bani yi falle daya dole sai ka gwamma da sila ta shine manzo Allah da'iman da ka san shehu Ibrahim to sai an ji annaba gaba a abin da zaka faɗa in baka faɗa ka in konkulusi ya in konkulusi ka tsaka ba da sauran magana radiyallahu ta'ala sai kaga ba kokatan ce kenan shehu Ibrahim fa inna silatu lakallazi wallahi ni kamar allazi nake wajen neman saduwa da wani abu ataitu wa innal kusra kullun bi qillati taqabbal bi fadlin minka ya khayra munkizi ataitu na zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa innal kusra cewa di yawan abin da zan yi koda na ga nayi mai yawa yanzu dai baitikan nan da ke cikin lissafin nan baiti 3813 in dai ba mai mai sawa baiti 3813 da abin da ke cikin kanzu mai ne kasida ta karshe kuma ta menene zanta jullu fikiri ta kuma wannan ba ta cikin diwali ta take da ma ma'awansa da yawa kawai nawa mai mai 3,800 awa biyawan abin da na shehu ya yi radiyallahu anhu a cikin annabi ya shi ya ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam in ban da ɗan guraren da za ka iya musu hukunci kamar da shi ma wadda lalata jiji ba ya yi faɗa a cikin nasa talikin cewa wato akwai wasu abad guda biyu wasu lunguna guda uku da za ka samu a cikin yaman annabin da shehu akwai wasu lunguna wasu sako-sako guda uku da za a iya shiga sako na farko wato yadda shehar dala yake numfasa wani lokaci don faɗa irin baiwa da Allah ya masa akwai guraren da haka ko za ka jina cewa annabin sai ya faɗi irin baiwarsa abin Allah yan abin da Allah ya masa na baiwa misali ko yadda akwai irin wa'annan guraren misali tara ni muradan lamuridan wa inna liliyar mulku wacce sarifu bil musulma yau za ka ganda na zama ni ne muradi ba ni ne muridi ba ba ni nake nufin wani ba ni ake nufi yau duk duniya ne take nema wannan dai na samu da manzo Allah sallallahu alaihi irin wannan numfasawa ce dan ya faɗi girman da Allah ya masa da bai wuce masa to akwai irin wannan lunguna a cikin diwani akwai wasu lungunan kuma da shirin Allah yake numfasa dan yin addu'a ga kansa da kuma mabiyansa musamman duk inda ka ji alaihi salatu wallahi sallallahu alaihi wasallam to saurara ka ji gaba abinda zai faɗa addu'a ce to galibi irin wannan shi ma akwai shi to kuma ɗaya lungu shine wannan jigo din wato yaban annabin sallallahu alaihi wasallam to duk wannan bai cikin ya zama a cikin yawan annabi Yesu amma shi Ibrahim yana ganin kadan yayi da yawa a sai ya Rasulullahi ga ni nazo da abin da nayi maka wa innal kusra cewa di yawan abin da nayi kullun dan kadan ne bai da yawa dan mutsulin ne dan kikon nan bi killaci saboda ni karanta ta ai karanta ta ce ta dawo abin da nayi zama kadan komai yawan ta kadan ne saboda ni din ya nake in an hada da kai to inda yadda nake in an kwatanta da kai da nake dan mutsili haka ai ban mai ka dan mutsili komai yawan wannan amma dai takabbal bi fadlin minka ya rasulullahi saboda fadala irin taka ba dan isa ba ba dan yaban yayi daidai ba ka karba da fadalarka ya khairu munqizi ya ga yawan dake mai tsamar da halitta to haka kuma da masu yabo su kasance kai abin da kai din baka ganin abin da kai kai yi shi amma baka kai ba to wannan shine sai fadalla alaihi Allah miqdar qadrihi Allah ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salatin da zai yi yayi miqdar qadrihi gurgudan yawan annabin agonsa shi Allah ya dubi tunin matsayin annabi agonsa to yayi salati kamar haka wani mutum wa alim salatin da ke tafi daga Allah ya manzon Allah wa ashabin da sabon manzon Allah alau kullu jihbizi wa'anda wa'annan masu sahabban nasa da wa'annan alayen nasa alau kullu jihbizi sun sun dauka akan dukkan wani mai girma duk ba shi da alhamdulillah wannan shi ne ƙarshen wannan diwani na tasirin rusuri rafatul rasul kuma shi ne khatamin mutaha wannan shekara muna addu'a Allah ya albarkace mu da addu'o'in da shehu Ibrahim ya cikin diwanin nan albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya amsa mana su Allah ya biya bukatu ba kida wanda suka yi da irin motsin da aka yi na hidima cikin wannan munasaba Allah ya saka musu alkhairi na kusa da nesa baki da da suka aiko su da yawa sun aiko da zancen addu'a ta cikin hatama muna fatan an zo rufewa shagabanni za su halittun su a cikin addu'o'insu za a yi a gaita Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya dukkan bukatun na kasanmu da halin da take ciki na matsi da wahala iri-iri da kuma tashi tashin hankula da rashin tsaro din nan to duka Allah ya maganta Allah ya dauke wannan musiba albarka annabi sallallahu alaihi wasallam kasa shagaban namu Allah sun ya musu adalci Allah ya musu jagora Allah ya kyautu da yanayin wannan kasa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa in faiba na ko ina a duniya baki da Allah ya kara musu haske Allah ya kara faiba Allah ya kara mana albarka shehu radiyallahu anhu Allah ba mu ikon biyin sa da koyi da shi da ayyukan sa baki da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mun nan faɗa akwai shugabanni suna da tare da mu ga muna cikin gabatarwa ma kuma muna cikin karatun da muke din muka samu babban limamin bacci shekaru abubakar ya iso da kuma malam na'ibi malam nasiru shi ma alhamdulillah ba rama ina da san ai wannan munasaba da shi muka zauna ga shi ma Allah ya sa ya sake halatta mu na godiya Allah ya saka da alkhairi Allah inga ta musu lafiya baki da kuma zamu su duka malam ya umarni su zama duka sun yi kalmomi ba da ba kamar da fadasan da zu malam Aminu yana nan gauni malam Aminu Arab kuma shi ma sai kyau an ba shi dama in kalmomi da baki da sannan sai a yi addu'a mun fata Allah mai mai ta mana mai kan sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج والحج والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره رب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام عليكم الحمد لله رب العالمين كشي كشي أكثر الله سلام wanda yake magana sai ka masu da shi ka haika da da shi alhamdulillah da farko zan fara da wanda izi kafin shi kuma liman shi ne da wa ƙarshe liman da ya ta magana liman shi ne a ƙarshe domin ba a farawa ta samun ta ƙasa ake fara Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم أشهد أن مدوني وبندك بأكيد الله جاكو أنا قال لا جاو شكرا محاضرة شكرا قريبا أكيد إمام sauran yan uwa mahadarta da waɗanda murya ke kai musu maza da mata wa salamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah na cika da farin ciki kuma wato farin cikin guda ba zan iya wajen safa ba na farko dai da Allah ban dama na zo na biyu kuma na samu shugaban mu uban mu a zaune kuma aka ce mu ce wani abu wannan damar mun san daga Allah aka ba mu ita aka yi tsani ta nan alhamdulillah wato maganganun da aka yi ta yi tun kwanaki duk sadda aka zauna ina jiyo sadda aka buɗe wannan gaban duk kullum to annabi sallallahu alaihi wasallam dai ni ba fajen da zan magana da yawa bane amma ga wata magana yayi yakoki da yawa mun samu labari na raunuka a gurare daban-daban ajabi ni ban taɓa jin inda aka jiya ba ko akwai wanda ya jiyo an yakoki tabbas an yi karumba labarin raunuka sun bayyana a fili da jini to ina aka jiya sai mu aje wannan sai wata ramuka fito mana da shi na biyu a to ai shine mana an magana shi mu Musa kalla Allah ya kara masa rahama da tijo ban taba zuwa na zauna ba sai na da farin ciki Allah ya kara masa rahama wata rana yana ba mu labari ko ma in koma kan maganar shehu ibrahim allah ya ƙara masa yadda ai annabi ya ce da shehu yake maganar cewa ko da an kai shi an binne take shi kuma zai ci gaba da kaza annabi ya faɗa mana mu kaman fa kaman mu ɗan bayan baya mu almajirai ga shehunan malaman mu cewa ai al'ulama ula ya mutuna walakin yantaqiluna min baladin ila baladin akhar malamai ma ba sa mutuwa kawai suna tashi ne daga wannan gari su koma wannan gari sai idan har malami kuma bai mutu ba to ashe ibrahim zai mutu ai shafewa ce wannan labule aka samu ai to dauke labule ne kawai aka sa an tura su na muna da shi ke da saboda ka alhamdulillah da kara mun albarkar su a irin wannan fajan ba na bane ban da irin layin na uku yan uwa matasa mu tsaya akwai yaƙi a gabanku kuna da yaƙi amma ba na bindiga bane ba na takobi bane yaƙi ne na harshe da jiki amma sai an ba zuciya kayan aiki jikin zai motsa harshen ya aikin muna ba da shawara a ƙara kulawa ba don ba a yi ba ba haushe da cewa mai kamar za shi ake aiki wanda ke kan layi shi ake zigawa ya tashi ya ƙara ƙarfi a kan layinsa wajibi wannan layin shi ibrahim dukkan zuhurinsa magana ce ta ilimi to ashe kana so ina so muna so suna so to wajibi wannan layin mu ƙara zurfafawa mu mun ɗan leƙa mun zauna da malamai bin karatu ba zaman da muke annabi da yake cewa kuna aliman aw aliman aw sahibi aliman din nan aw sami'an din nan to mu sami'an ne ba malamai bane ba almajiran bane to anan ne muka dan samu abin da kuke zato cewa muna da karatu wallahi ba karatu in ta muka yi daga abin da suke faɗa ku ku tsaya rigima gaban ku ta fita mu ina jin hankalin ku so da yawa yanzu a halin da muke ciki idan ka dauki Kano ta gaba ɗaya ta kadai waye shugaba a bangare hudu mai faɗa a ji tsakanin masu mulki gaba ɗaya kowane nau'in mulkin tsakanin malamai gaba ɗaya kowane sashi tsakanin masu arziki gaba ɗaya kowane layi waye mai faɗa a ji a kano wane ne ha to me kawo idan yanzu sun jare ba su haɗu ba ku ta za ku haɗu sau da aka tsintiya in ba ta haɗu guri guda ba ba yadda za a yi ta shara ta biya bukata to wannan shi ne abin da ke gabanku yanzu idan muka dubi ci mu a matsayin 'yan ɗariƙar tijjaniya duk da ci a yanzu uban da muke da shi yake zagaya cikin ko'ina in ba da malam ba mu da wani sai marasa lafiya sai an jiyantar da su sai taron da ya musu nauyi dole za su zo amma shi kadai zai je ya zo a zo masa shi ba ya tashi ji to idan ka dubi wannan gibukan da aka samu sauran haƙori kwaɗe tak idan kai tunani akwai damuwa a cikin harkar su kuma akwai tashin hankali idan aka ce mu kaddara malam na cikin gida da fitowa kuma ya daina fitowa ba da rashin lafiya ba misali ne ya daina ganin kowa ce wanda ya sai shiga ya gan shi kawai ba samu haɗari ba ba rashin lafiya ce ta ƙoyi shi ba ha yana uzurinsa amma kuma ya daina fitowa ce wanda ya isa da zai gan shi an samu matsala kowa ya da wannan domin za a same shi a tsoro yanzu kai ziyara ka tashi a samu albarka ta samu wani abu to an toshe wannan kofar an samu nasara amsa babu ta biyu za ka zo ka nemi shawara haska ma abin da kwakwalwarka ba ta kawo ba ka samu mafita sai aka ce an shiga wancan halin idan ka zo ka rasa wannan ka samu nasara amsa ba a samu ba na uku za ka zo a yi ma addu'a kai kayi kiran an amsa amma bukatar a zahiri ba ta biya ba ka zo an mata an su kuma ta bukatar ta biya sai ka zo ka rasa wannan kofar an samu nasara ba a samu ba kaga ashe wannan gabar ita muke hange a kanku a gaba yanzu muna tattauna da wani kuma haka wata rana muna tattaunawa cewa ina hango wa bici aiki yau Allah ji kan imamu abokan Allah saka musu da alsani su biyu suka rage suke kai kawo yau shekara nawa ya tafi masaukinsa na gaskiya yau ma na shi kaɗai ya rage har sai nake kwatanta kawo kan kuma ceto idan ses ɗinmu ya wuce mu ko masu wannan shekarun yayyanku kenan ba iyayenku ba to ya za ku samu kanku ba mu da ɗaya bisa godon abin da suka shi to sai muka wuce ku kuma ɗayan da muka samu a goma in ma mun samu ɗayan na ku tsinta in kun tsinci karatu kun tsinci biyayya in kun tsinci biyayya kun tsinci zumunci in kun tsinci zumunci kun wato kun tsinci girmama mai girma ko da ba shugaban ku bane wanda yake jagora ku ba kaga wannan dukkan su gibina ne wanda za a kalle su da girma duk shugaban da yake shugaba ba sai naka ba in dai na Allah ne kawai naka ne ba sai wanda ya koya ma komai ba to wannan gabar matasa da yawa sun rasa ta na gaban su kawai ce kallo ba sa kallon na gefen su to wannan ina jan hankalin ku daga tsayawaita ba lalle wannan matakin a duba shi da idan basira kaga yanzu gaba ɗaya na gaya mana gata malam kawai ya rage kaga daga su mu muke gunsu ba baya a zahiri ko an fi mu shekaru a zahiri mu ne muke gunsu a baya to sai aka ce sai ɗin ya ƙare ya me biyo ba mu ka duba halin da muke ciki yanzu eh wani hadisi nake kallo da shi Abdullahi Gondo Allah ya ƙara masa rahama yake faɗa cewa ya ci alal nasi zamanu man lam yakun ziban ya akula huziyabu zamani zai zo mutane duk wanda bai zama kura ba kuraye za su cinye shi ka duba littafin sabon wa'iz yana nan a rubuce ashe kenan to da me za ka zama kurar da za ka kare sharrin kuraye a kanka ba ka da karatu ba ka da biyayya ba ka da zumunci ina nasara amsa babu to ya kamata a kula da wannan ba zan tsawaita ba wanda shi ne shawara ta muna fata Allah ya sa albarka abinda aka yi Allah ya sanya alkhairi Allah kuma ya maimaita mana a kuma sayar da rasulullahi alhamdulillah wa salamu ala rasulullahi assalamu alaikum wa rahmatullah
السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم من يوم باقي da suka halarci wannan taro mai tarin albarka da sauran yan wana almajirai ne muku sallama irin ta addinin musulunci to ba don da ya ce a faɗin wani abu ba yana ya gama magana kawai ta ba liban ya cika maganganu da zai yi sai gode wa Allah da Allah ya saka mu wannan hanya wacce ita ce mai bullewa saboda sanshi ibrahim dukkan wanda yake sanshi ibrahim ya kama hanya nagartatta ne dai ban gushe ba ha mutu akwai wata magana da shi ibrahim ya faɗa a gidan sarki da ya zo ta'aziyyar maulanmu madogaranmu masoyinmu shi na arus jami'u kuma allah ƙarar da gare shi ya ce jama'ar najeriya ko kuma kano an sashe masu jami a najeriya aka haife shi kuma a kano amma ba wanda ya kai shi duwashe masu jana ce ba a san shi ba san wannan abu ne wani haka ce mai faɗa da ya zo ta aziya ba wanda ya san shirin ran tijjani sai shi ga malaman kano dubu ɗimbin malaman kano da suke shehu nan nan duk suna gurin amma shi rai faɗa haka to ba wanda ya san shi sannan sai shi a nan da ya ce mutum biyu da kurkuku dare ya fita ya bada sai ma tijjani ya fita daga kurkuku ya banni da za a ce ya dawo ba zai dawo wannan filin ba sai ma tijjani ya ce shi ma da sannu zai bi shi saboda ma shi ma tijjani hakika yadda gauci ya maza ba wanda ya sa hakika ka sai shi din wata ƙatuwar fitila ce allah kunna mana a kano akwai wata magana ta biyu da zan faɗa sai abubakar gumi na jawarin sarki su mutu sannan shi ne a kan gado ya ce yana so a tara masa malaman kano zai magana duk wani bijimi a kano malami sai da sarki ya aika masa ya zo malam na su shewa tiku duk da wani ike nan haka zo aka zauna gumi tashi ya fara magana cewa su jan tare da ƙarancin shekarunsa a cikinsu da ilimin su shewa a tiku duk suna gudun malam sami kafin ga shewa mai hula shewa mijin yawa ya taɗe rigarsa ya ce kai gumi ba kai ta ka zo kan da kula mana addini ba sai dai ka tafi garin ku kauyen ku gumi to sarki sun ce an taɓa masa yadda yake mai ƙaiƙai ya haka ya dinga dariya a cikin rawani eh sai ma da waki a madu sannan ma da waki ne a shi sai ce sai a yi a yi ladabi a gaban sarki ai ba sarki sai Allah haka ce man ti gani fada ya gigice ya ce ba sarki sai Allah ya za ki mana zancen wani ana zancen Allah shehunan nan kowa ya haka sai jike ruwaninsa da hawaye suka fito suna wannan yaro Allah ma albarka tun daga nan izala wallahi ba ta sami tsuguna ba a kano har yanzu kuma Allah ya rahama a gare shi Allah ya ƙara mana sansa Allah ya sa mu san shi kamar yadda gausu yake ba mu san shi ba shi kuma gaucin Allah ƙara mana sansa da aka hau takardar gauci wajen sarki shi ya fara miƙewa ya ce duk inda na takardar na yake a duniya sai na je ce ma tijani takardar farko haka yi malaman kano sannan ce ma an sami ya amsa ce mai hula amsa haka suka shirya suka tafi na mana fata wannan mai karatu da yake Allah ya ƙara taraki wanda alhamdulillah muka kawo alhamdulillah Allah ya ƙara taraki Allah ya ƙara taraki subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah subhanallah subhanallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وأبرك والخاتم لما سبقنا في الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وقدره وإله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أحيي قلبي من النفاق وأملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكان لله دام والتفيد وكان لغير الله ينقطع وقفيد الحمد لله بإذن شيخنا الشيخ إسحاق أبو بكر alhamdulillah uh, malam nazifi ko shek nazifi ko dokta duk ɗaya ne eh, ko ko wani mun ji wani taro a ɗan bayan jawabi to ni ba san shi bane ne ko dokta ne sai na ce malam shi a a gefe sai malam baka san na yi karatu sama sosai ba ni dokta ne eh na ce to dalla ga dalla ga ya ya to duk ɗaya ne na ce sayyidi na zai kai ko shaɗi na zai kai ko dokta duk ɗaya ne Allah ya saka mishi da alkhairi hidimar da yake akan harkar manzon Allah da shehu Tijjani da shehu Ibrahim Allah ya karfafe mu gaba daya gaskiya banda ya ce yi magana to gaskiya ba sai na yi wata magana ba saboda abin da ke tsoro kada in ta jawabi da yawa kusan abin na kare ke kuma addu'a za a yi ne imani ga jima'a zaune a addu'a za a yi to amma wasu 'yan kalmomi guda biyu zan faɗa yan uwan kula sosai da abubuwan nan da da kwarar da zike ke nuna mana yake haska mana akan abin da ya shafi ga wasu soyayyar nan da ake nuna mana ta ce bayan lalle mu rike ta babu yanda za a yi kai sama ka tafi wajen mazu sallar da sallar dole kowa ya kai ko shehu waye kai karshen ka bayan ko shehu waye kai komai girman rauninka iyakan madakatarka gaushi ne kuma haka ina jawo hankalin wasu matasa za ka zasa cewa annabin dai annabin dai annabin dai haɗari ne haɗari ne sai za ka tabo jan annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye waye kai ba zai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu kawai irin wannan za ka je ka kuka cikin rudu ne cikin hayaniya da hargowa kasa inda za ka yi filin kiyama daga yan uwa kula kwarai da gaske malaman kano allah ji kansu da gafara su shi wani jan zango bare bare sun kai wa doshi ziyara su su goma ne doshi da za shi yin addu'a ya daga hannu sai ya ce mutum tara su sauka lafiya kuma su su goma ne daga cikin irin karamomin cewa malaman kanu sun kai mai ziyara a ciki a kusurce manjan zungon gari da sun malaman kanu da sun kai su sojan goma ne wanda yake banki sadi da suka je gofi zai musu addu'a sai ce mutum tara ta sauka lafiya haka shi suka yi sallama suka daga suka yi aka daga mota shi manjan ya rauni nan da sai zo na gaban mota yi a kowa ba wanda yake magana saboda gofi tun da yake mutum tara nan za su je gida tara nan za su je gida daya lalle ɗaya zai za a ɗaya a hanya ko zai ya ba duniya ko kuma zai ya shiga cikin wani hali da ba aka yi ɗin aka ci tafiya har sai da aka zo ba mako mali kenan to sai shi baban safara biyu sai ciwon ciki ya kama shi shi kenan da shi dai ya rasu ana kaga wannan ne zai rasan kenan shi sa lokaci mutum tsara sauka lafiya kaga ba bukatar ka tambaya to shi ba ya da waye tsaba wannan biyayya kawai abu na biyu da zan faɗa wani shine na ƙarshe muna tare da wani sharifi a cikin Kano na je ziyara haka sai dan gidan ubawure zai ke rike ba mu tala ake ba mu labari gauci ne zai tafiya ya zo in a Faransa sai ya gauci sai wani bature ya zo ya kalli gauci ya ce da ganka kai kamar wani shugaba sai gosu ce gosu yi wani shi ya ce ya tuni mutumin wani gari ne a kaula ya ce to na ɗaukar shugaba da kai ce a wani gari ne dinda nake zuwa a kaula to sai ya fara mai tambayoyi sai gosu ce ni tuni shugaba ne na duniya gaba da sai ba fara nake da duniya yake yi ya ce kana da sojoji ya ce ni duk sojojin duniya na wani kasan mutum da dare ne mai kwace dariya kana da makamai sai ce duk makaman duniya na wani kawai da turan nan sai ya sake murmushi haka sai ce to kana da kuɗi sai goshi ce duk kuɗin duniya na wani hannu ka ba sai goshi ya gama akawun namba ɗinsa da bbn da waye sai ce wallahi wannan yana gani wallahi wannan yana gani ya rike gausa ya gwada- ya gwada- ya haka To, wanda ke ba mu labari ta ya zo hotonsa ne a a kaula a gaishe ban ya gwagwaro ido haka an da ke hotonsa duk sai yana gani yana gani an sake imani ne kauya da shi ibrahim saboda ɗan uwa shi ibrahim ya fi ƙarfin wasa sanin sa sanin gausi wani mai wahala gaske wani mai wahala gaske saboda ka mu rike kwarai abubuwan da mujahada da nufi ke yi Allah ya riko da hannu Allah ya shige maka gaba Allah ya shige mana gaba gaba daya Allah ya amince mana Allah ya saka da alkhairi Allah ka umu da manzan Allah ya shiwo tijani da shi Ibrahim Allah ka samu zama ɗan tijaniya na haƙiƙa ba da awa wannan guguwa da suke kaɗawa Allah ka tsallaka da dukkan wani batijani Ibrahimi wannan guguwa da suke kaɗawa Allah ka tsallaka da dukkan wani batijani Ibrahimi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره وامتداد الأبيه وبعد مظلم شيخ مبعظم الشيخ الصهاب بأن هو أنسى mai girma na'ibi malami mai gabatar da wannan fassara ko shirki ko tarjama da doktor muhammadu nadifi da dukkan mahalarta masoya allah da manzanta sallallahu alaihi wasallam masoya maulanmu shekul islam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah idan wani yana zaton ya ji wata magana daban to ya kwantar da hankalinsa babu wata magana daban illa jan hankalinmu akan kan mu sa waɗannan maganganu da muka ji a zukatanmu kar su tsaya a kunnuwanmu kar su shiga ta dama su fita ta hagu tun daga shi mai gabatar da majalisi wannan na fitama da aka yi da dukkan abubuwan da ya faɗa na darajoji da kora mu zuwa ga san annabi sallallahu alaihi wa sallam ta harshen maulan mu shehu islam da abinda shi mai girma na ibi ya faɗa na jan hankali da nasiha har ma da bulala da abinda shi ma dan uwa yanzu nan yake faɗa tare da hikayoyi da ya kawo duka ma'anarsu mu sa su a zuciyarmu mu yi ƙoƙarin aikata su kowa gwagwarin ikonsa babu shakka a ce a tsaya a yi bayani na darajoji shehul islam tsakanin fulani muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai dai irin abunan da ake cewa aikanin labarai domin abubuwan duk da ya faɗa ba faɗa kurin yake yi ba haka suke da wanda ke faɗa a kansa da wanda ke faɗa a kan wanda yake yabo duk wani malami wani lokaci na ji shi yana faɗa a kan mutanen da suke ja da matsayin shehu tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa to ai ya faɗa ba ma ya faɗa ba ya rubuta kuma duniya ta yi shiru kamar da duka da zai ke faɗa ba wanda ya iya ja saboda haka take gaskiya ce kai da kake jin kana da wani matsayi ko ba haka ba ne faɗi ta haka maganar ya ce kafin aje ko ina mataka za ta fara kare ta kana cewa kai kaza ne game da annabi matarka ta san ba haka ba za ka fara gaya wa duniya cewa ba haka kake ba to amma masu ilimi ne suke duba baitocin nan kuma su shiru wanda kuma Allah ya sa yana da rabo har ma ya karba kuma ya ci gaba da rera in ma mutum bai duba dai to ba shi da bakin magana saboda gaskiya ce ta fito bayan da za dama masu hikima sun fada duk abin da yake mutuwa daga zuciya shi ke shiga zuciya abin da ya mutuwa daga harshe ya kasa kurin da daga bakinsa ne kurin to ba za ta shiga zukatan al'umma ba amma daga zuciyarsa magana take shi sa take shiga zukatan al'umma almajiransa maridansa da mawa'yan da ba su ba za ku jiro suna cewa suna son sa su kawai suna son saboda ilimin sa to kada ku suna dai ka yarda da ilimin nasa gaskiya ne ba jabin ilimi ba shi wani kuma zai tera kun saboda yana son annabi sallallahu alaihi wasallam shaida ce mai kyau shi yana son sa ba da rika yake ba amma saboda ya yarda shehu yana son annabi sallallahu alaihi wasallam zaka nake fata abubuwan da muke ji ba ba tare mu ji mai ji daɗi mu yadda da kai ba kawai a'a mu je mu rike mu ci gaba da nazari kuma mu zurfafa tunaninmu mu zurfafa bincike kamar yadda shi ma ɗari ke ba da shawara mu zurfafa karatunmu da iliminmu da tambayoyi da kusantar mutanen Allah domin mu ma mu zama na Allah tabaraka wa ta'ala babu shakka in aka dubi yadda rayuwa take tafiya to ya kamata a ji tsoro na aƙibar lamarinmu a ce dai yanzu wai al'amari mu ya duba ana wata duba ko don ganin aka ce ga liman shi kenan kowa ya bata sai a ce liman kowa na baka ta zuwa na mantawa sai ka ga matsala ko mai girmanta malamai ne ga wuri sai a ce ga liman ta kuma kuma dubu imam a ce yanzu da al'amura yau ta dawo mu ta duba kusa akwai magana to ta shi na irin idan ma mun samu sa'a tun da an rike mana su fiyarin ko an rike mana kafan to lokacin da aka wayi gari wannan garkuwar ta su ce ya za a kira sau da ta gaskiya suna tausaya mana kwarai da gaske kuma ina fata allah ta baraka wata allah ya riko da hannuwan mu ya mana jagora ya zama hasken nan da yake ta haskaka garinmu da jiharmu da ma ƙasarmu baki ɗaya Allah ya ƙara yaɗa shi ya ƙara tabbatar da shi matuƙar zamani inda mun san adda shi ko ba ce to Allah ya sa albarka wannan addu'a Allah ya karbe ka ya zama ko da daddagarawa ne dai mu kasanta abinda muka tarar ana yi Allah ya mana jagora Allah ya mana jagora shi kuma dokta ko da malam amini yana tunanin me zai ce na taɓa tambayar wani dokta malami ne ni na saba na kan ce masa malam na fi jin daɗin ce masa malam to kuma na ga daktoci suna so a ce musu dakta sai nake tambayar sa ba wani da fara ba da ce da Allah wani tambaya na jito ni dai ga shi ina ce malam nake bada to amma kalmomin nan sai ta kan kamata a rika wani da ita dokta ko malam dan na fi saba da malam sai ce a ai malam din ya ai malam din shine daidai sai dai amma kasancin da harka ce tana yi wasu wasu sun fi saba su ce dokta to abinda na fahimta kuma abin da ta hannun mai wannan tambayar saboda za ka ko malamai ba sa rubuta a kansu mala ko ko a littafi yanzu duk rubutun da za ka samu wani inda shi zai rubuta sunansa haka za ka ga sunan yanzu yake mafi yawan masu kuɗi ba sa rubuta a kansu alhaji inda za ka rubuta sunansa za ka ba ka sa alhaji ne masu mulkin nan mafi yawa ba sa rubuta sarki inda sunansa za ka sa to amma daktoci za ka ga mutum ya rattaba daktawa ne in wani project sai ya duba maka karshe zai rubuta suna su zai sa daktawa ne in wani attendance ake na taro dai zai sa daktawa ne to wannan ita ce kasa sai nake bar zai tambaye shi kada in rika masa abin da ko ba haka bane sai bani wacce amsa saboda kuma ana aminu kalmomin game da kwada ko shehu ko dokta ko malam duk kalmomi ne na girmamawa to amma gaskiya ne abu da fahimta da wanda har ya kai matakin dokta a karatu dai ba haka kullum ba aka makala masa ba da kuma wanda yake dokta na lafiya to duk sun fi son wannan kalma duk suna rubuta ta haka za ka dokta na lafiya shi ma haka yake rubuta in ya rubuta sunan zai sa doktawa ne ko tura kai wani abu na tsakanin ko menene menene dai ƙarshe sunar za ta yasa da tawana din ba mu san bitar da suka samu ba wacce ya suna rubu ba mu sani ba to amma tun da haka suna rubuta da kansu to ina ganin in Allah ta mutum ya haɗa ma hudu ya haɗa ko biyar makala masa sa masa ita a farko doktor saboda na farko ka girmama shi da girmamawa da ta kamata kuma zai ji ka ba shi siffarsa ta kamace shi sau da muna murna da farin ciki da allah ya sa aka samu wannan dama ta kaiwa mataki na dokta a karatu ba a suna ba kuma karatun ma wanda ake ganin kamar idan an yi shi sai da a tsari da allazi wahidin ko ɗan ƙanzo ko ɗan dabo dabo da yawa sun yi waɗannan makarantu sun yi nan makaranta ta nan gida mai yaro tun ba a jarabawa aka zo ana jarabawa wasu masu ci sun ki tafiya wasu kuma da zarar sun sami famar da ta ko shi kiran jami'ar su wannan layin kallon da ake masa bai wuce dai ka rubuta ka wanke ka sha ba ba ka da inda za ka saboda kasance ba ta ba wannan bangaren darajar da ya kamata duka na 'yan najeriya kuma duk ilimi sunanta ilimi to amma sai ake kallon wannan akibarta guda ɗaya ce tak to alhamdulahi yau tana fassara cewa tsakanin haka ne yadda za ka kira kowane dokta a jami'ar da yake shi ma haka za a kira shi dokta kuma duk alfarma da dokta yake da ita a wannan jami'a yana da ita duk alfarma da wani dokta yake da ita shi ma yana da ita bambanci wannan dokta ne a kaza wannan dokta ne a kaza wannan dokta ne a kaza wannan kuma wani abu ne daban tunda ko su sauran doktocin da suke a ɗaya bangaren ai ba karatu iri ɗaya ba kowa da fannin da ya kwararce a cikin su fara muna gode wa Allah ko muna fata Allah ya wata mana irin su muna fata dama da aka samu kai mana amfani a nan gida da kuma duk inda aka samu kai kokarin da ake yi na faɗakar da matasa akan al'amura musamman na faida din nan Allah ba da lada Allah ƙara basira Allah kuma ya ƙara juriya domin ta an jure shi ma ya sani wani wurin ko wani lokacin sai ka ga kai ka san kamar dai magana can ta da kala sallama da ya ba da misalin kansa da ƙwarin da suke zagaye wuta ko za ga kai ne kake bayarwa amma kamar kai ne kafi damuwa a zo a karba za ka ya san wannan tunda yana da majalisu daban-daban za a ga wani wurin in ka ce ka biyo mutanen masu je ka daina zuwa tafiya za ka yi kai ne za ka bayar kai za ka je sai ka zo ba a zo ba wani yana nan a makala sai an fara ya ƙara so wani kuma in ya zo yau sai a sati uku ba kuma ganin sa ba to kaga sai an daure magabatan mu da irin wannan suka daure har muka sanar da irin kokarin da suka yi gashi yanzu muna alfahari da su malam ibrahim ya ba mu hikaya wadda in ba dan juriya ba da daurewa ai shi wata jami allah ya kara masa da bin usman ba za a kai wannan matakin ba duk da bambancin lokacin kowa a daidai lokacinsa akwai irin matsalolin amma haka suke ta jurewa to allah ƙara juriya allah kuma ya yi jagora a baya wasu lokuta za a ga kalmar ce kamar tarwa ce cewa mai maɗi shi ke talla wadda kamar lokacin su jagorin abin da suke kada sun da zuma gare su to ba ruwansu mai zuma yana gida ake kan da shi zaune mai maɗi shi ke zagawa yana talla sai mai har ma sai ka ɗanɗana mata amma ni ba zani ba ko ku yanzu ko ana ɗanɗana zuma ba wani yanzu sai zuma ce sai ɗanɗana in dai ya duba ya ga zuma ce kada ku baki zuma to wannan yana daga cikin abin da ya sa ake ganin kamar waɗansu suna yin wani aiki da mu namu shugabannin ba sa yi talla suke yi su ba ma talla kaɗai ba dura mutane suke da an dura maka magani ne maganin ko ba da yara ba ne mai zaƙi magani ne dura mutane to ko mara lafiya dai ran da aka ɗan haɗa wasu magani aka ce maɗinsa zuma ya ce aka gata ana haka ake ba daɗi saboda haka amma duk da haka tun da yadda zamani ya zo da yadda yanayi ya zo haka ake tafiya ina kira da shi dokta ya daure ya ƙara dagewa a ci gaba da wannan aiki da kuma dukkan muna kira gare mu cewa mu ci gaba da irin waɗannan al'amura kowa a matakinsa gwargwadon yadda zai iya tun da haka yanayi ya zo in ma ta samu a fita a tashi a fita ai magabatan masu fitar don da shi shehu ina ne bai ina ma bai ba an je masa ai ba san waye ba ya je inda duk ba ta tsammani iya inda muka ji kurin muka ce saboda kan ta kama a fita a fita muhimmi shi ne mu tafi tare mu tsira tare akalla ko mutum bai miƙa wuya ba to ya fahimta dai tafiyar ga yanda take in kuma sukan zai yi da sukan yana sani da sukan yana sani ya san abin da ya soka sai kuma ya saurari sakamakonsa Allah ya mai jagora inda kuma zama lafiya da samu tashi lafiya abubuwan da aka tare mu da su Allah amfane mu da su Allah ya ƙara mana fahimtar wannan littafi waɗannan da wawinu na shehu Allah ya ƙara mana fahimtar su da rera su da kuma aiki da ma'anonin da ke cikinsu malam babba ala da da masa rahama da dukkan yan uwansa da iyalansa shi ne babban sami da ya tattasa wannan unguwa da wannan gari ala da da masa rahama da yan uwansa da iyalansa waɗanda suka bi shi malam allah ya ƙara lafiya allah ya ƙara ƙwarƙwara mai amfani dalila Allah ya masa albarka ubangiji Allah ya ƙara haske ya ƙara jagora dukkan bayan Allah ta gabata a wannan gari ubangiji Allah ya zaba su rahama waɗanda suke da rashin lafiya Allah ya yi musu halin kunci da muke ciki na rayuwa da yanayin Allah ya yi mana abubuwan da muke ji marasa daɗi a yan uwanmu na wasu wurare Allah ya yi musu mu da ba zo gare mu ba Allah ya ƙara kare ba dukkan wasu wanda suke da hannu wajen sace mata ko dukiyoyinsu ko kashe su Allah shirye su Allah shirye su ko musulmi ne ko ba musulmi ba Allah shirye su wadanda ba su yi ba Allah ka san su ka san zuciyar su ka san da su Allah kai mana maganar su Allah kai mana maganar su dukkan abin da zai dame mu Allah ya mana maganar su duk wanda yake kula wa musulunci wani makirci na fili ko na koyi Allah ta wani bada da duk damar da yake amfani da ita a wajen cutar da al'umma musulma ko musulunci Allah ka tunce ta Allah ka kwaɗe wannan damar idan ka tsira ce Allah ka toshe ta in dukiya ce Allah ka halakar da ita in wani mukami ne Allah ka kwaɗe shi raba shi da shi ubangiji Allah ta mama lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya. Salatu goma ga annabi.
Salatu goma ga annabi.